أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فكاين من قرية هلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبير مؤطلة وقصر مشيد من قول الله سبحانه وتعالى da ya raya mu zuwa yau mu ɗora tafsirin mu akan inda muka tsaya jiya na ayoyin nan da ke cikin suratul hajji wanda ake bayanin tasliya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da makaranta jiya har kirga sunayen annabawa ake yi ana gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hakuri kar ya damu mutanen annabi Nuhu ma sun karyata shi mutanen annabi ibrahimu sun karyata shi mutanen annabi ludu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi salihu duka waɗannan manzanni da so gabace ka mutanen su sun karyata su har ma aka zo aka cika da cewa wa kudziba musa an karyata annabi musa ma ma'ana kafiransa su fir'auna su karuna su hamana sun karyata shi amma Allah ya ce sai ya saurara wa kafirai dama ɗabi'arsa kenan Allah ya saurara wa azzalimi har ranar da ya kama shi ba zai kwace ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yumhilu lizalimi hatta idza akhadhahu lam yuflitu Allah yana saurarawa alma azzalimi ya ta zalincin sa har ranan da Allah ya kama shi nan fa ba zai kwace ba to wannan shine Allah yake ce fa amlaytu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakiri ya kaga musu na da suka musanta wato murnina ya kaga kamun da nayi musu to shi ne Allah yake ƙara ba da labarin waɗanda su ma ya kama a cikin waɗanda su tsare ta annabawa haka ayyin da yawa ai kam littafsiri in ji malaman tafsiri suka ce da yawa daga cikin mutane waɗanda suka gabata waɗanda aka turo musu manzanni garuruwansu su iskira su zuwa ga Allah sai mutanen garin suka ƙaryata Allah ya ce a halakna sai na halaka mutanen ba wai garin ake halaka ba mutanen cikin garin don koyaushe kaji an ce halakana ƙaryatan to ahaluha ana nufin mutanen ta ne halakana muka halaka ta fa hiya khawiyatun ko wa kayin min qaryatan namlatu laha wa hiya zalimatun thumma khattuha wa ilayya al-masir fa kayin min qaryatan halaknaha wa hiya zalimatun da yawa alƙaryun da muka halaka mutanen saboda sun zalunci kansu kuma sun zalunci junansu zaluntan kansu shine Allah ya ce su kadaita shi sun ki Allah ya ce kasu bauta wa gumaka sun bauta wa gumaka azabar da za ta jawo musu na wannan kaga kansu za ta zo kuma su suka zalunci kansu da aka halaka su sai ga garin nasu fa hiya khawiyatun ala urushiha fakayin min qaryatun halaknaha wa hiya zalimatu fa hiya khawiyatun ala urushiha garin nasu da kasan da suke ciki sai gashi Allah ya saukar da rufin gaba ɗaya ya danne ginin idan ginin ya rushe daga ƙasa ai rumfar da ya rufe ginin zai zamo shi ma ya sauka ƙasa ko sakafu hake nan rufin ginin saboda ginin ya rushe sai ga rumfan shi ma ya sauka ƙasa shine ma'ana khawiyatun ala urusha ta durkusa akan guyoyinta ma'ana filolin da suka rike ginin sun kwance sun fadi saboda haka rufin ginin ko takin na ginin shi ma ya fadi khawiyatun ala urusha kenan wa birin mu'addalatin da yawa za ka zo ka tadda rijiyar da da take da ruwa da mutane da yawa suna layi wurin ɗiban ruwan yau ta ka zo ka tadda ba kowa ga rijiyar tana nan ga ruwan ya ciko har baki amma ba mai ɗiba saboda an halaka mutane wa kasirin mashidin ga benaye waɗanda da an musu turaku an musu get get wanda zai hana isowa inda mai gidan yake ga get na farko da masu gadi get na biyu da masu gadi har ma da karnuka get na uku in ka zo da irin abin nan da ake sawa wanda yake cewa menene sunansa wanda in an taba yi touch me sunan abin ana ana yin sa a gidaje yanzu za ku ga an zagaye top wire sunan su cop wire akwai wani mai kayoyi ai to banda shi yanzu duniya ta ci gaba waya da ake yi kaga an sa danja a jiki wai barawo na kamawa zai tsotse jininsa gaba daya to mashidin kenan kasirin mashidin gidan da yake da tsaro mai yawan gaske za ka zo ka tadda ba kowa a gidan saboda an halaka gidan an halaka mai gidan an halaka yaran gidan an halaka marorin gidan an halaka har karnukan gidan ba kowa ko kasirin da beni ko ka ce gini mai kyau mai tsada mashidin wanda yake da abubuwa na tsarewa wanda yake da abubuwa na security isasshe Allah ya taɓa faɗin haka wa rai yake cewa aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ba haka Allah ya ce ba to shine mashid din ana walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuke za ku mutu mutuwa za ta riske ku za ku mutu ko da an sa ka cikin wani gida an tsare na cikin an fito an yi wani gida a waje an tsare wajen an je wajen waje an yi wani gini an tsare shi an je wajen wajen wajen wajen wajen waje nan ma an yi gine-gine an sa masu tsara mutuwa za ta bi sururu ta je duk wannan tsaron bai tsare ta ba ta ɗauki ran ai muka ana mun gani jama'a mun gani shugaban ƙasa ba sau ɗaya ba yana kan mulki ko dubi tsaron da yake bila kai ka dubi tsaron abuja ma kawai tukuna ka iso tsaron bila ka isa tsaron cikin bilan ka isa tsaron cikin cikin cikin bilan ka isa tsaron cikin gidan shugaban kasa ka isa har ɗakinsa har kan gadonsa a ɗauki ransa kaga Allah ya gaskiya walau kuntum fi burujin mushayyada duk tsaron da kuke da shi duk abin da ya tsare ku in Allah ya ga damar ɗaukan ku haka zai shiga ya ɗauke ku ba wanda ya isa ya hana kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka ce dauko rai ba wani mai tare shi haka zai shiga walau kuntum fi burujin mushayyada to shine nan Allah ya ce wa kasarin mashidi da wannan mashidin wannan da wancan mushayyada din duk abu ɗaya suke nufi tsaro komai tsari a ƙasar nan dai ya kamata duk mai hankali ya gane haka domin sau biyu shugaban ƙasa yana da su a kan mulki ba ba wai ya gama ya sauka a ce a yanzu ba masu tsaron ne ba a'a yana kan mulki Allah ya ji dan janar abacha ko kun manta yana kan mulki Allah ya ji dan alhaji Umar Musa yar Aduwa ko kun manta duka waɗannan waɗanda suna da kishin ƙasa suna da kishin al'ummar su suna son ci gaban ƙasa Allah na tuba muna zaton da su ne akan mulki har yanzu da Najeriya ba ta lalace irin yadda muke yanzu ba na yan kun bincika nawa ake sayan shinkafa zamanin umaru musa nawa ake sayan yanzu nawa ake sayan fetur zamanin abacha nawa ake sayan yanzu kaga shi kenan Allah yana da ikonsa kuma yana nunawa har akan wanda ake gani ya fi top a security din kasan da shine number one citizen a Nigeria haka duk security da kowa ya samu nasa ya zamo balle kenan to amma haka Allah ya gana ma ya ɗauke shi to kuma ba nan ba kaddara inda ya fi nan ɗin security ka ce america izan yau allah yana son ɗaukan biden ne ko biden biden ne ko biden eh biden ko biden joe biden ko to in allah ya kuma laika ɗauke shi haka za a yi ba shi wannan shi biden ne sai zama babu shi duk tsaron nan na america ba ba zai hana ba allah zai iya ɗaukansa to kaddara ma inda inda ya fi nashi security ba wanda zai iya tare mala'ikan allah أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة شيء كاومنا كراتون وكسر مشيد أبلم يسير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ya ce afalam yasiru ko sun sa ido su duba ko ba su gani ba wai ba za su tashi su yi tafiya a bayan ƙasa ba afalam yasiru fil ardi ashe ba sa ga abin da Allah yake nunawa ba in an yi tafiya a garin ku kana ganin wani abu ne mai sauki ka samu inda zaka kwanta kai tafiya ka je wani wuri a ce inda zaka kwanta ma a rumfan kasuwa ne kuma sai ka biya ba irin wannan yana faruwa ba a garin ku kana ganin wani abu kwanan da aka yi wani karatu a nan ko an yi wani tambaya nan wani yana cewa ya yi rantsuwa wa wata mata ba zai ci tuwonta ba sai aka zo su huru ko kuma ta karatu aka zo su huru ya rasa dabara ba yana tunanin ya zai da rantsuwa ko ba haka ba kaga a garin su har yana rantsuwa ba zai ci tuwon wata ba amma ya yi tafiya wani garin ya gani tuwon watan ma ya je inda zai je ya ganin ma tukunna sai ya biya in ya je ya biyan sai ya bi layi in ya bi layinsa ya jira kwano in ya jira kwano sannan ya bada kuɗi sannan a bashi abinci nan kuwa gashi don sakalci har yana cewa ya yi rantsuwa ne tun da tana masa faɗa ba zai ci tuwon ko ba haka bane ashe tafiya mabuɗin ilimi a falam ya siru fil ardi wa'annan ƙauyawan kafirai na makka da suke karyata ka suna cewa ba su taɓa ganin annabi a garin su ba su yi tafiya mana su yi tafiya su je sham su je sauran wurare su ji labarin annabawa ba sa yi tafiya ba a bayan ƙasa ba ta kuna lahun ƙulubu in sun yi tafiyan su zan suna da wata zuciya wacce za ta rika haska musu ko tana gane musu abubuwan da za su fahimci wani abubuwan da da suna nan a garin su na kifin rijiya ba su san shi ba ba ta kuna lahun ƙulubu ya ƙi nuna biya ya zamo suna da wata zuciya wacce take hankaltan abubuwa au azanu ko su bude kunnuwansu ya zama suna da wasu kunnuwa yasma'una biha wanda za su ji abubuwan da da a garin su ba su ji ba duk wahalan da kake ji ko kake sha in ka je wani wuri sai ka je ka ci ashe ku dadi kuke ji yanzu nan za a yi maka rasuwa ka ɗauki marigayi ka tafi makabarta gwamnati ta tanadi wurin da za ka binne shi har ma ta ajiye ma'aikata masu tonon rami da take biyan su har ma ta kai maka katako ko slab ake faɗa ko ko tukunya wanda za ka rufe mamacin ka da shi jama'a ko ba haka ba ne to ka je wani wurin ku ka je wani wurin mutuwan ma an yi maka a asibitin sai ka biya wani kuɗi na a baka gawa in ka biya kuɗi sai ka biya kuɗin waɗanda za su ɗauko su kawo maka inda za a wanke gawan ba maganar likafa ne kan ba dama wannan dama an san a kasuwa ake sunwa masu wankan sai ka biya su wurin da za ka je ka tona ka binne shi sai ka saya sai ka biya eh a to biya ne dama cewa wurin ma inda za a binne shi wani sayarwa ne sai ka saya duk abin da za a yi amfani da shi a wurin sai ka biya ashe in ka bar garin ku nan inda ka tarar da gwamnati ne ta bada filin jama'a ko akwai mai sayan filin bisa a garin na ce gwamnati ta ware ta gine ko ba haka kai ba aka gine har lokacin da gine ana cewa ana sa ran zai shekara saba'in wurin ana bisu yanzu gashi an yi rabinsa ba a kai shekara ashirin ba da gina shi amma kyauta jama'a ashe tafiya mabudin ilimi ne kuma in ka tafi ka sa zuciyarka ka hankalci abubuwan da kake gani ka bude kunnuwanka ka ji abubuwan da ake yi fa taquna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha Allah ya ce amma duk da haka fa innaha la ta'mal absar wannan abin da ke jawo a cewa kafirai summun bukumun umyun fahum la yarji'una summun bukumun umyun fahum la yaqiluna ba wai ana nufin idon su ne yake makancewa su zama makafin ba A'a, wannan fahimtar da ake so a gane idon cikin zuciyar ne na ruhi baya gani, kunnen zuciyar ne na ruhi baya gani, haka yi zama sun bukumu, amma fa inna halata amal absa. Rashin imani ba wai ido na gulugulu na waje yake rufewa ba, walakin ta'amal gulugul latifi sudu yana rufe ido ne na zuciya wanda take ganin imani ta karɓa ta imani. Shi kafiri za ga yana da ido kamar naka, ba mamaki ma likitan ido ne in idon ka yi samu matsala wurinsa za ka je ya maka aiki ya cire yana ya maka aiki ya baka gilas amma shi din baya gani ba wai gani irin wannan wanda kake yi wanda ya ma jinya ba a gani na zuciya baya gani duk abin da aka ce masa Allah ya ce ya ce akwai wani Allah ne haka idonsa bai gani ba na zuciyarsa in an ce ai imani ya ce me kuma haka wannan dabara ne kawai suna muku ƙarya su ringa lazana ku da labarin gizo da koki kaga zuciyarsa tana da fa inna ala ta'mal absar walakin ta'mal qulub lati fi sudur ana hikayen shi Ibrahim Kola akan wannan aya ya gamu da wani malami ba wahabi babba malamin ya gamu da shi malamin makawo so gaisa da shi a haramin makka Sheikh Ibrahim Inyas alkawalaki kai ne Sheikh Ibrahim Ibrahim na kaula ya ce kwarai a gaisa ya ce kana da kokari ina jin karatuttukanka ana karanta min littattafanka ina jin tafsiranka ina ganin kokarinka sai dai akwai abin da kake yi wanda ni ban gamsu da shi ba yace menene yace kana tawili wa ayoyin alqur'ani ga yadda aya ya tafi ka fassara shi haka ba ruwanka sai ka zauna kana tawili misali Allah ya ce yana da fuska yana da hannu sai ka rika fassarawa da iko kaga tawili ne wannan sai ce a'a to ai in ba tawili kai din qur'anin zai yi wani karatu a kanka wanda ba za a gane ba yace kaman yaya yace qur'ani ya ce wa man kana fi hazihi a'ame fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila wanda duk ya rayu a nan makaho to a lahira ma zai tashi makaho kuma akan fatacciyar hanya kaga kai ne shugaban malaman kasar ku yaya kenan wannan yace a'a a'a ba ana nufin makanta na ido ba sai ka wannan aya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub to ai kai tawili kace kar ai tawili a fassara makanta kawai sai durun gubi shi Ibrahim ya ce ashe lalle sai an yi tawili kai malami ne kai malami ne to dama malami ba wanda ya san wanda ya fi shi kamar malami in ka ga malami yana taurin kai wa wanda ya fi shi kawai rashin kunya ne amma da sun zauna wallah ba wane ba mai gane an fi shi jari irin malami saboda kwana ɗaya za a sha zai gane bai faɗi saunan wurin kaga yanzu kwana ɗaya ya sha da aya ɗaya ya gwada masa ashe an fi shi karatu shi ko take ya sallama ya ce ashe gaskiyan ka dole sai an yi tawili dole sai tun da gashi a kansa aka fassara aya ko ba gane ba shi yana jiran a kawo masa wani abu da ba a'a a jikinsa fassarar take in ba za a yi tawili ba kai ma ba qur'anin ba zai barka ba za ka ga wani abu zai hukunta a kanka kamar yaya ya ce wa man kana fi yazi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila duk wanda ya rayu a duniya makaho a lahira ma zai tashi makaho kuma a fatacciyar hanya yaya yace a a ba wannan makanta na ido yace to tawili kenan ashe kai tawili yace a dole ne ai tawili tunda sai an yi tawili hukunci ya bar kansa kuma ko ban gane wani ban ba to shi ne ma'anan malami ya gamu da malami malami ba wanda ya san wanda ya fi shi kamar malami in ka ga ya ke da kawai taurin kai ne da kuma tsoron wai karar magoya bayan sa su ce an gure shi amma malami ya san mustawansa da ya yi magana da malami ya san wancan malamin ko ya iso shi ko bai kai shi ba ko ya wuce shi saboda karatun shi ba karya ba ne karatu ba a ɗaukar aron satifi yanzu iban da mota mai tsada nan yi aron mota ta miliyan goma sha wata shadda haka ne yawa ita ma ta aro ce in baɗa turare in na fito ya ka amma jirin na ya samu kuɗi ne ya ka ka ga wata mota da yawo ko ba ka lura ba haka sarauta masu sarauta an sun gada ma yanzu za su naɗa talaka ya zama sarki amma wallahi ban da malam wallahi malami ba yadda za a yi ka naɗa malami da yi karatu ba sai ya je ya yi sai ya yi ba malaman da za su ransu ya ɓaci kawai su haɗu yanzu mu mahaddata alƙur'ani mu zauna mu talatin wani abokin mu ya nemi karatun bai samu ba mu ce kai kowa ya kawo izu bibbi mu bashi a raɗa masa izu bibbi yanzu mu ce mun ta da shi ya zama mahaddaci zai yiwu ba zai yiwu ba sai ya bi dare ya bi rana alaji sai ya je ya daka ya ƙwanƙwama sai ya biya biya biya biya sannan ya samu abin da ya samu shi ma sai Allah ya yarda amma masu kuɗi in ransu ya ɓaci yanzu za su mai da talaka mai kuɗi wani tare muka tashi wani tare muka yi makaranta yanzu kalli halin da yake ci a to ya ake ci a buɗa masa mana yi to kawo miliyan goma a hamsin za ka bayar a kawo ɗari a sai ga yanzu an haɗa masa miliyoyi ɗazin nan matsayaci ne bai da kokobo yanzu ka je yana ce a kawo cek zai sanin miliyan goma saboda ya samu ya gana da shi ɗazun nan talaka ne yanzu sai ka ji an naɗa shi wani matsayi ya zama wani kaza yanzu zai zagatin sakatare zagatin ciyama ko kuma his excellence wani abu ya zama dai wani abu daban amma ban da karatu a ban da karatu sai an yi sai an yi ko haihuwan ka karatu yayi ba ka samu su sai ka yi sai ka yi shi sa malami ya fi kowa sanin wanda ya fi shi sai dai kawai girman kai da taurin kai je na karami dan firamare yana cewa farfesa wai jami'i dan firamare ba addini me firamare wanda bai iya larabci ba ba ka iya larabci ba ka firamare musulunci ne to farfesa na addini malamin da ya hada gabar da yamma na addini malamai ne a duniya ke ce masa malam sai ga wani dan firamare wanda kafarsa bai ma shiga cikin ruwan ilimi ba balle ya taka ya kai kasa yana ce wai wannan farfesan jahili ka san ai an sake layi dama annabi yana ce idza usida al-amru ila ghairi ahli fantazir sa'a in an mayar da al'amari wurin waɗanda ba masu shi ba to sai a jira tashin alkiyama kawai yanzu jahilai ne ke nada malamai wanda kuma kuskure ne haka kawai dan yana da magoya baya shikenan sai ya saki gemu ya daura rawani ya samu yanzu jahilai a dan ango mu ne a dan garin mu ne a dan akidan mu ne shikenan sai su mai da shi malam in yayi magana Allahu akbar ai kabbara wannan kabbaran kuma ya hura hancinsa sai ga yana miƙa yana wuce mayafinsa an jima yana zagin malamai an jima ka ji ya fara zagin gwamnati kwana biyu ka ji ya gudu to imana amma da malami ne da yana kan kafarsa yana kan layinsa a malantan zai tsaya saboda haka kowa ya tsaya matsayinsa ka yi min karaitin na halakna wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa birin mu'addalatin qasrin mashid afalan yasiru su tafiya mana su je wani gari su je wasu ƙasashe su buɗe zukatansu su buɗe kunnuwansu su hankalci abin da suka gani a garin su ji ilimi a wurin masu ilimi in suka yi haka za su gane ashe abin da suke karyata wannan an daɗe da yarda da shi a wasu wurare fa inna la ta'mal absar ba ta rufe idon waye mai gani ya zamo makanta na ido ne kawai a'a walakin ta'mal qulubul lati fi sudur rashin gaskiya ko rashin karban gaskiya yana rufe idon zuciya ne ya idon ma'arifa sai zama mutum duk abin da ake faɗa na ilimi inda ilimin ya nufa daban shi inda ya nufa daban bai san me ake ba bai san ina aka fito ba bai san ina ake ba bai san ina za a je ba mai yiwa shi wannan larabci kawai ya iya amma akwai istilahin masu wannan fannin in sun faɗa da sai gane maulana shakkar usman bin suna mana magana yana mana misali irin waɗannan istilahi ya ce kowace masu sana'a suna da istilahinsu makanikai suna da istilahinsu da su makanikan ne suka sani da su da almajiransu yaransu za ga makanike yana aiki sai cewa yaransa ba ni sufana sha biyu tana kallo sai ya ɗauko wani sufana ɗaya ya kawo masa to yau sai wani ya zo garejin ya zo koyan aiki ko ko a mai kawo mai gyaran motar ne ba yaran za a yi sai ce Allah taimaka min da sufana sha biyu mana sai ya shiga cikin akwatin sufana kawai ya kirga sufana tun daga babba har karami ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha biyu kaya guda ya kawo makaniki makaniki ya zuba ya ce kai na cika ban sufana sha biyu ka kawo min kayan sufanu ta ba sha biyu a cikin nan a ranka da ka kirga mana guda goma sha biyu ne Allah ya san istilahin subhana sha biyu subhana sha biyu wani subhana ne guda ɗaya mai lamba sha biyu inda ya san istilahin ma zai tambaye shi subhana kawai ko kuma mai rawu ko mai ringi ake faɗa ko zai ce ring ne ko black sai gaya masa sai je ya ɗauko masa guda ɗaya kawo ya ce to haka istilahin masu goro masu goro in suka ce wannan goro ƙwariya ɗaya ne ko kuma a kawo goro ƙwariya ɗaya za ga sun kirgo goro guda ɗari ko a algarara ko a huhu ko a kome in dai goro ya kai ɗari shine ƙwarya ɗaya a wurinsu to yau sai aka zo wurin wani abokin mai sai da goro ne ya yi sa akwai kore a cikin shagon sai wani ya ce ya zo sayan goro ne ƙwarya goma ce ta akwai goron dai kan amma kore ne ko za su kai goma bari mu gani sai ya ɗauko ƙwarya ya babba za su yi dinga zuzzuba goro a ciki nan ya zuba biyar nan ya zuba goma nan ya zuba ashirin nan ya zuba talatin ya ce ga goro ƙwarya goma wannan ai ba goron da na zo ne goro ƙwarya goma ai goro ne guda dubu tunda kowane ƙwarya ɗaya guda ɗari ne ya ce to ai ni ban sani ba na ɗauka in an zuba a ƙwarya shine goro ƙwarya ko a cika ko ba a cika ba kaga wanda yayi wannan ai bai san istilahin masu wannan ta haka kowane ilimi yana da istilahin in ka samu masu istilahin da an faɗa da sun san me yake ba yanzu misali ana magana giya a cikin fannin ilimi na ma'arifa ana maganan cewa wa khamru halalin lil ghabuti cikin soyayyen manzon Allah mutum yakan sha har ya yi maye yana faɗin maganganu kamar wanda ya sha giya amma cikin yabon manzon Allah yake wani in ya ji sai ya ɗauka cewa wai giya ne aka ji irin na bayan garin nan na suta ko irin na maroko wanda aka ɗebo na na na na me sunan abin na burkutu shine giya ba haka ne a wurin su ba mai sunan giya ba shi bane dole da istilahin da ake faɗa wanda masu fannin su suka sani shine Allah ya ce in an yi tafiya ba ido rufe za a yi ba a'a a buɗe ido kuma idon na zuci a hankalci abin da ake gani a buɗe kunne kunnuwan na zuci a ji ilmomi wurin masu shi da irin istilahinsu ba da irin naka ba in kai naka ne za ka yi za ka fassara daban wani misali da shi yake yi har yanzu ya ce rubutu irin na hausa ɗin akwai rubutu na hausa aiko wanda ya rubuta daban abin da yake nufi daban wanda ya fassara daban ko ya karanta daban abinda shi kuma ya fahimta daban shi mai rubutu ya rubuta a kashe manoma ana samun rigima ne tsakanin makiyaya da manoma sun zo sun yi noma a kan hanyar labi sai aka ce in ana son zaman lafiyan wannan a kashe wannan manoman wato a mai da shi burtali ya zama hanya shi ne rigimar za ta kare ko ba haka ba an rubuta an ajiye wani sai zo karanta ce tab ai akwai rigima a wurin nan ta san me suka rubuta a kashe manoma na ba su ta wai in ana son a raba rigimar manoma da makiyayen nan wai a kashe manoma haka bai rubuta ga shi a rubuce ka gani ga shi a rubuce a kashe manoma don Allah haka ya rubuta amma wurin karantawa fa a kashe manoma da a kashe manoma in an zo rubutawa da rubutun wasu akwai bambanci to istilahi kenan me ne kashe rigiman a kira wanda ya rubuta ha ni abin da na rubuta saboda rigimar da ke faruwa tsakanin manoma da kiyaya makiyaya sun yi noma akan hanyar makiyaya shi yasa in sun zo wucewa suke ci musu amfani da haka a kashe wannan manoman ai to mu ai da mun dauka a kashe manoma kake ni sai ba haka to a je shafi na biyu da haka je shafi na biyu sai aka samu abin da ya rubuta a dauki guduma a doka akan uwar makera a'a a ɗauki guduma a doka a kan uwar makera akwai makera makera a nan aiko ba mutanen wuce akwai girma makera ba a ɗauki guduma a doka a kan uwar makera ai uwar makera wani abu ne wanda ake ajiyewa wanda ana buga karafa a kai ko haka yin aka ajiye karfin da ake bugawa aka buga a wurin ayan yi daidai to shi mai karantawa da ya zo lokaci ko da ya zo sai ya ce a ɗauki guduma a doka a kan uwar makera wasu mahaifiya za su yadda me haka ya nemi zaman lafiya ya za a ya gane a kira wanda ya rubuta to matsalar shi ne ba a ɗaukar karatun wurin masu wannan ilimin sai a ɗau istilahin waɗansu a kai kan waɗansu sai a dinga samun rigima don haka Allah ce nan yi tafiyan a buɗe idon zuciya a halkalci abin da aka gani a kuma buɗe kunnuwan zuciya a saurari abin da ake so domin abin da ake nema ɗin ba ido ne yake gani ba inna halata amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur wa kayyum sai mu tashi anan saboda lokaci Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugunanmu da alkhairi muna taya waɗanda gwamnati ta nannaɗa su matsayoyi na kujeru na ciyamomi na board board board da membobi da shawararrakin su duka Allah ta su riko Allah ya sa a yi lafiya Allah ya sa kuma a taimaki addini kowa akan kujerar da yake kai Allah ya sa ya yi wa addinin sa aiki da ita Allah kuma ya sa a gama lafiya wayanda kuma aka sauke su waɗanda da ba a nan suke ba muna musu fatan Allah ya sa haka ya zama musu alheri Allah ya sa ya zama mana alheri alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما املك والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق ولا الى صراطك المستقيم وعلى اله يقتضى باليوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام